إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب أمر الصيد في الحرم أليس كذلك؟ babin da ya zo na bayanin hukuncin yin farauta a cikin harami ko ka ɗau irami ko ko cikin ƙasar makka قال يحيى قال مالك wannan imam malik ne yake bada fatawa matsaloli masu muhimmanci yake rarrabe yake bambanta tsakanin su don ya fahimtar da kai in mutum yana cikin makka yayi farauta ko yana wajen makka yayi farauta aka farauto masa a cikin makka ko yana cikin makka ya farauta mana abin farauta ta fita waje ta kama dabban mai ke hukunci imamu malik kenan za a samu fatawa a wajen imamu malik cikin wa'insu matsaloli da suke bukatan bayanin irin su imamu malik yanubu anin nasu jami'an abin da ya kamata kenan a yi eh abin da ya kamata kenan a yi duk wanda ya san darajar imamu malik ba zai ce maliku ko mai ne a a a sai dai imamu malik kala imamu malik imamu darul hijira radiyallahu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala to sa'an nan sai a shiga magana to suna fadar cewa ta inda ake samun albarkan karatu kenan ba yawa ake nufi ba fa eh ba yawa ake nufi ba duk abin da ake nema albarka ake so ai yanzu darul hadis sun san bambanci tsakanin albarka da yawa ko da ba makarantu ba ba hanyoyin karatu da yawa amma malaman da sun fi ilimi yanzu ga makarantun ga malamai bila adadi kuma ga jahilci bila adadi ba haka ba ne ba saboda me saboda rayuwar duk ta zo tana tafiya ne kan hanyar hasara duk malaman duniya duka duk matsala da ana karatu ne malam na zaune da rawani ko da hula ko menene almajirai na zaune gaban shi kowa kansa na kasa ana karatu ko da hallari aka karanta sai kaga ya zama babban malami ko da lahallari ne za ka ga limamin unguwa wanda in ya daura aure ya daurun ya warauru ya warauru duk ilimin shi bai shige lahallari ko ashimawi ba amma abin da ya faɗa baya tashi saboda me yana girmama ilimin da inda yake karatu kuma yana aiki da abin da ya karanta to sai ga Allah ya sa mishi albarka a cikin karatun shi ko da lahallari ne ko ya karanta to yanzu za a karanta littafai duk baki daya ina saboda wani lokaci can baya ana tafiya sai turawan duniya turawa ko alhakinsu muke dauka ko gaskiya ke faɗa game da su sai suka yi suka yi taro wannan al'amari ya za a yi a rikita ma mutane al'amari duk abin da ka sani sai da suka yi magana a ciki a ciki akwai ilimi akwai kafofin watsa labarai akwai kasuwanci hanyar menene da menene duk abin da ka gani ana tafiya da a kai shi yanzu shiri aka yi saboda a batar da kai a batar da ni a rikita mana lissafi to in kana zaune kan ka kasa kana girmama malam sai abin da malam ya ce masha Allah masha Allah shikenan da kai da malam da ilimin da kuke do akwai albarka sai suka ce a'a a canza tsari malam na tsaye almajiri na zaune sa'an nan kuma malam bai shiga almajiri ce mishi a ba haka bane sai aka mai da komai ya zama debate jayayya ne tun daga nan albarkan ilimi ya fita tun daga nan albarkan ilimi ya fita to sai kuma aka zo matsaloli na ilimi da za a yi sai aka canza musu tsari za a zo presentation ne a yi za a yi za a yi magana game da hajji game da ka presentation ne kai ka zo ka yi presenting kai ka je ka rubuto abin da za ka rubuto wannan ya rubuto ya zo kai zo kana fara minti biyar a ce ka gama kana allah allah ka gama a ce ka gama farko dai da ka je kana rubutu masu gadinka da allah kake so kake kai abin da ya fi na kowa wa da shi ma haka wa da shi ma haka kana farawa kuma sai a ce minti biyar minti goma ya isa to me aka samu me aka fa'idantu ina aka kwana saboda al'amarin ya ta tafiya haka to shi yasa sai ga kowa a ruɗe yake kowa a ruɗe yake an fahimta aka ce imamu malik lokacin da imamu shafi za shi karatu wajen sai da aka nemi shi alfarma fa shi mutumin makka ne imamu malik kuma yana madina ya san ya je imamu malik ba zai karbe shi ba sai ya bi ta kan wanda ya san imamu malik a yi min alfarma na je wajen imamu malik ya yadda na yi karatu a wajen shi ya yadda na yi karatu a wajen shi aka rubuta masa wannan yaron da ke zuwa ka karbe shi almajiri ka yadda ya yi karatu a wajenka wanda ya san imamu malik an san darajar imamu shafi'i ko imamu shafi'i kuma wane ne almajirin shi ahmad bin hanbal to sa'an nan su buhari su duk almajiran su imamu ahmad bin hanbal isa imam malik yayi nisa da yawa ko idza zukira alhadith fa malikun najm قال يحيى قال مالك كل شيء سيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله كل شيء سيد في الحرم duk abin da aka farautar aka farauto aka farauto aka farautar da shi a cikin harami ba za a ci ba au ursila alaihi kalbun fil harami ko ko kana cikin makka sai ka aika karen naka فقتل فقتل ذلك الصيد في الحل فانه لا يحل اكله kana cikin makka sai ka aiki karen karen ya bi abin farautan bai same shi ba sai wajen harami ya same shi kashe shi ba za ka ci ba saboda me cikin harami ka aika a kamo shi wa ala man fa'ala zalika jaza'u zalika saidi to wanda ya haka zai biya jaza fa jaza'un mislu ma qatala ko فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل wanda kuma yake wajen harami sai aika karensa ya je ya farauto masa abin farausa fayat lubuhu hatta ya si dahu fil harami a wajen harami kake ka aika karen karen ya bi abin farautan bai same shi ba sai cikin harami sai kama shi ya kashe ya kawo maka zaka ci fa innahu la yu'kal ba zaka ci ba wa laysa alaihi fi zalika jazaa'un amma ba zaka biya jaza'i ba an fahimta illa an ya kuna a sai imam malik ya ce da imam malik yana da dukka wajen istinbaci ce illa an ya kuna arsalahu alaihi wa huwa qaribun min alharam sai dai ya zama na kana dab da shiga harami kusa da harami ka aika karen to kaga hukunci ya hau kanka kenan amma in nesa ne hukunci bai hau kanka ba li'anna ma qaraba shay yu'ta hukmuhu ma qaraba shay'a yu'ta hukmuhu an fahimta fa'in arsalahu alaihi wa qaribun min alharami fa alaihi jaza'u in ya kusa yana kusa da harami ya aika to zai biya jaza'i ba zai ci ba kuma zai biya jaza'i an fahimta ai babul hukmi fi saidi babin da yazo da bayanin ya zantar da hukunci akan farauta to imam malik dama sun yabe shi wajen bin ayoyin alkur'ani wajen istinbati da kafa dalili qala yahya qala malik qala allah tabaraka wa ta'ala imam malik yace ai allah abin da ya fada shine cewa ya a'udhu bi bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurmun hurum ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبان أمره yace ai Allah cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da Allah suka yi imani da Allah da rukunan imani da sharuɗar da duk baki ɗaya wal imanu an tumina billahi wa laikati ila akhiri ma al arkanu sitta alaysa kazalik ya ku waɗanda suka yadda da wannan la taqtulu sayda wa antum hurumun kada ku kashe abin farauta alhalin ku kana kasance kun dau harama ko kuna cikin makka wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe abin farauta kuma da gangan fajaza'un mislu ma qatala minan na'ami to zai biya sakamako jaza'i na irin abin da ya kashe na dabba din nan to sai zawa adli su za su yi hukunci wannan dabban da ka farauto ta to sai su zo su yi hukunci a kanta ta yi daidai da dabba kaza dabba kaza kuma kudinta kaza ne to za a faɗa maka abin da zaka biya kenan an fahimta to in aka faɗa maka abin da zaka biya to shine zaka je ka saya ko ka ciyar ko ka kai ko kai azumi zawa adlin minkum hadiyan baligal ka'abati aw kaffaratu ta'amu miski masakin aw addu zalika siyaman ko kuwa a'a daidai da abin da za ka biya ɗin na dabban sai ka yi azumi ma'ana an ba da zabi kenan in baka yi wannan baka yi wannan in baka yi wannan baka yi wannan an fahimta to shine ina ma'ana almuta'ammid ma'ana an kasa an karkasa gida nawa kenan da gangan da kuskure da mantuwa mutum ya yi da gangan ya yi farauta ko a kuskure ya yi farauta ko a mantuwa ya yi da gangan yana sane da hukunci ya je ya yi da gangan kenan to kuskure fa zai ya je harban wani abu sai ya samu abin farauta sai a ce ya yi kuskure kenan mantuwa kuma fa ya manta cewa yana cikin ihrami sai ta ya mantuwa da kowanne ne da hukuncinsa an fahimta shine suka ce ومن قتله منكم متعمدا وذلك على ثلاثة أقسام متعمد ومخطئ وناس أم فهمت؟ طيب فالمتعمد وندهك غنغنشي هو القاصد إلى الصيد مع العلم بالإهرام shine wanda ya niyya yin farauta kuma yana tare yana sane da cewa cikin maka yake ko yana daure da ihrami to shi ake ce da ganganci kenan na biyu wal mukhti'u wanda yake na kuskure huwa allazi yaqsidu shay'an fa yusibu saydan shi yana nufin wani abu ne daban ba nufin sa farauta ba da ya jefa abin sai samu abin farauta to shi a ce al mukhti'u kenan wannan mai kuskure kenan wannasi huwa allazi yata'ammadu sayd wa la yadhkuru ihramahu wanda yake mantuwa ya wannan da gangan yayi farautar ba wai ba wai kuskure bane ko meye amma ya manta cewa yana dauke da ihrami to shine yayi mantuwa kenan an fahimta to sai malaman malikiya da suka ce qala zufar wani babban malami ne yace al kaffaratu murattabatun yuqawwamu al maqtulu dara'ima yashtari biha hadiyan sai a ce abin da ka kashe ɗin nan ga ƙwararru wanda za su yi masa firashi dabban da ka harbe ɗin nan zai daidai da dabba kaza tinkiya rago akuya sa rakumi ko menene shi kuma kuɗinsa zai kai kaza to wannan kuɗin shine za a ce ka bayar fa in lam yablugh ishtara biha ta'aman in kuɗin ba shi da girman kuɗin yawan da zai sai irin wannan dabban a bayar sai sai abinci fa in lam yajid la hadiya wala ta'aman in bai samu abin hadaya ba bai samu kudin bai kai na a sai abinci ba wala qadara ala shira'ihi ba shi da ikon da zai sai abinci ciyar fa innahu yasumu bi qimati zalika to sai ya azumi da kiman abin da yake kansa zai biya din nan yanzuru kam takunu tilka darahima sai a duba wannan abin da kashe nawa firashinsa zai kama ta'aman zai iya sai abinci ba mutane fa ya suma an kulli sa'in min burrin yaumaini ya zamana ya kama alkama sa'i kaza to sai a ce kowane sa'i ba shi da kudin da zai yi kowane sa'i daya zai azumin kwana biyu kowane sa'i daya zai azumin kwana biyu daga haka za a yi har a warware matsalar matsala ce mai matukar wahala eh tana da yawa malamai kansu sai da suka yi ta maganganu a kai قال مالك فالذي يسيد الصيد وهو حلال ولم يقتله وهو مهرم بمنزلة الذي يبتاؤه وهو مهرم ثم يقتله imamu malik ya ce أليس كذلك؟ قال مالك فالذي يسيد الصيد وهو حلال حلال wanda zai farauci abin farauta a lokacin bai dau harama ba ko ko a'a yana wajen ka'ab makka lam yaqtuluhu wa huwa muhrimun thumma yaqtuluhu wa huwa muhrimun sa'annan yazo ya kashe dabban bayan ya dau harama ko ya shiga cikin kasar makka bi manzilatil ladhi yabta'uhu wa huwa muhrimun yace daidai yake da wanda ya saya abin farauta alhalin kasancewar shi yana cikin ihrami thumma yaqtuluhu sa'annan ya kashe shi wa qad Allahu an qatlihi fa alayhi jazaohu alhali ko Allah ya hana ya kashe abin farauta yana cikin makka ko yana daure da ihrami sai ya kashe to zai biya jaza'un mithlu ma qatala qala malik imamu malik imamu dar al-hijra rahimahullah yace al'amuru indana ya ce yadda al'amarin yake a wajenmu, anna man asaba sai da wa muhrimun hukima alai duk wanda ya farauci wani abu yana cikin ihrami to za a yi masa hukunci za a yi masa hukunci zai biya qala yahya qala malikun ahsanu ma sami'tu fi alladhi yaqtulu as-sayda fa yukamu alayhi fihi yace abin da ya fi kyau cikin abin da na ji shi ne wanda zai kashe abar farauta sai fayyuhkamu alaihi fihi a zo a zartar mishi da hukunci wannan dabban da ka kashe za ta yi daidai da kaza za ka biya kaza za ka yi kaza an yi kawwama saidu lazi asaba sai a kimanta dabban da ka farauto din sai a kimanta wannan dabban za ta yi kaman dabba kaza dabba kaza kuma kimanta a cikin kuɗi ya kama kaza fa yanzuru kam samanuhu min at'am sai a ce to wannan dabba kuɗin da aka kimanta din zai sai abinci guda nawa fa yut'im kullu miskinin muddan sai ciyar da kowane miskini ya bashi muddi daya wannan kuɗin zai sai abinci zai sai abinci kamar wanda zai ciyar da mutum sittin to shi kenan sai a sai abincin da za a ciyar da mutum sittin arba'in hamsin talatin sai a ba kowane miskini muddi daya au ya sumu makana kulli muddin yauman to aka ce wannan kuɗin zai sai abincin mutum arba'in ko talatin ko ashirin ba shi da kuɗin da zai sai abincin da za ba kowane miskini muddi ɗaya to azumi nawa ke na ya kama shi ashirin ko talatin to zai azumi a matsayin kowane miskini ɗaya zai azumi ɗaya wa yanzu kam iddatul masaki sai ya kirga ya duba ya gani miskinan da zan ciyar sun kai miskinai talatin to shi kenan ba ni da halin da zan ciyar da su to azumi kenan zai yi fa in kanu ashara in sun zama mutane goma ne sama asharata ayyam zai azumin kwana goma wa in kanu ishirina miskinan zai azumin kwana ishirin sama ishirina yauman adaduhum ma kanu adadin su shi zai azumi tunda ba zai iya ciyar da su ba wa in kanu aksara min sittin miskinan ko da za su fi miskini sittin ne sai ya yi azumin sama kwana sittin ko sama da haka قال يحيى قال مالك سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم ناجي أنشي wanda ya kashe farauta abin farauta a cikin harami za a zartar mishi da hukunci wa huwa halalun bi misli ma yukamu bi alal muhrimi allazi yaqtulu sayda fil harami wa huwa muhrimun ma'ana in baka dau harama ba kuma ka shiga cikin kasan makka ai hurumin guda biyu ne hurumin ihrami da hurumin kasan makka to kowanne ana girma ana girmama wannan hurumin ne in masallar madina kasar madina kadai aka samu sabani in mutum ya kashe bar farauta a cikin kasar madina zai biya jaza'i ko za kama shi wani suka ce eh saboda me zaman zaman za Allah ce ma baina labatai ha haramun wani suka ce a bai tabbata a cewa makka kadai ke da wannan alfarmar babu ma yaqtulul muhrimu min ad-dawabi alaysa kadhalik yace babin da yazo na wanda ya dau harama ya sa rigan ihrami ya ya dauki ihrami ko yana cikin makka ba zai farauta ba ba zai tsoratar da dabban farauta ba ba zai kore su ba ba zai firgitar da su ba to amma akwai waɗansu da manzon Allah ya ba da izini za a yi a kashe su ko kana cikin ihrami ne ko cikin makka ne manzo Allah ce in an kashe su babu komai kashe su cikin makka da wajen makka duk ɗaya ne saboda me saboda cutarwa da suke da shi قال يجي حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي خمس من الدواب ليس على المهرم في قتلهن جناه دبوبي قدابير خمس ما إعراب خمس خمس ما إعراب خمس ها خمس مبتدا خمس مبتدا أليس كذلك خمس من الدواب طيب والقاعدة في النهو أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد وهل فتن فيكم إلى أن قال ورجل من الكرام عندنا ka'ida kenan to me yasa nan ya zama mubtada yace khamsun min ad-dawabi li'annahu khassahu bid-dawab hadhihi al-ashya wannan kalma da tazo ita ta bada dama na kira ta zama mubtada khamsun min ad-dawabi an fahimta to irabin kuma ya bata ne an daina karanta nahawun ne ai lallai sai an karanta lugal arabiyya eh lallai sai an karanta lugal arabiyya in ba ga mas'alolin ba za su tafi ba an fahimta khamsun min dawabi dabbobi guda biyar laisa alal muhrimi fi qatlihinna junahu wanda ya dau harama ko ya kashe su bashi da laifi al ghurabu wal hid'atu wal aqrabu wal fa'ratu wal kalbu al aqur wa'annan guda biyar manzo Allah ce ko in ka kashe su cikin makka baka da laifi in ka dawo haramin umra ko haji ka kashe su ba komai in ka dawo haramin umra ko haji kuma cikin makka ai abin ya yi karfi kenan in ka kashe su babu komai to wa'annan duk da manzon Allah ya kawo su anan in kai lissafin za ga suna cutarwa ne dan na karshe ma yace wal qalbul aqur ma ma'ana al qalbul aqur wanne ne al qalbul aqur menene al aqur eh mahaukacin kare in ji wa ya ce mahaukacin kare alakur akar shi ne me mai cizo ba mai ciwo ba mai cizo eh a al'akaru ba ya nuna cewa majinu ne wa yau ma'akartu lil azara matiyyati fa ya ajaban min kuri hal mutahammali فظل العذارى يرتمين بلحمها وشهم كهداب الدماغ المفتل الوقت راكم شي ما هو كتشيني ويوم يتي كتونا رانان دا عقرت للعذارى متيتي نسوكي أبر هواتا مأماتا فيا عجبا من كورها المتحمل يتي يا ما ماكين sirdin ta da menene tun da ya soke musu dabbansa sun ci nama to kayan dabban kuma fa ba sai su dauka ba yace fa zallal azara yartamina bi lahmiha suna jefi jefi wannan ta hurga wannan wannan ta hurga wannan yace wa yawma aqartu ma mana alaqaru dabba saniya da rago yankawa ake rakumi fa to ba ina mana soke soke shine akar kare mai cizo yana cutar da mutane to lallai ne ba kare da zai cizo sai mahaukacin kare eh in ba haka ba ai sai a ce su duka sai sun yi hauka kenan eh a to in ba ya cizon kan mai uwa da wabi fa sai yaya al-ghurab shi ma yana cizon kan mai uwa da wabi ne wal hid'a an kaka shirwa eh to wal aqrab to kunama fa shi ma yana ciwon mai kan jizon mai kan wada wabi ne wal farat wal fara to bera fa wal kalb al aqur kare mai cizo al aqr shi al aqur mubalaga fa'ul alaysa kadhalik eh wa'annan dabbobi guda biyar manzo Allah ce duk inda ka kashe su baka da laifi me yasa saboda dukkan su in ka lissafa ka karanta su zaka suna cutarwa ne suna cutar da dan adam za ka ji imam malik ya fada insha Allah قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه dabbobi guda biyar wanda ya kashe su yana cikin harama babu laifi a kansa al'aqrabu wal fa'aratu wal ghurab wal hid'a wal kalb al aqu ala wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abihi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم شيء خمس فواسق كاغا يا كار سفانا خمس فواسق وإن سدبوا بي غدا بير فاسكين فاسكين معنى سنة تشوتر واكينا مبرنتا كينا يختن في الحرم زاع كشي سو أتشكين حرم مكة الفأرة والعقرب والغراب والهدأة والكلب العقور هل فهمت؟ قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم سيدنا عمر يتي بإن أغا مجيجي أتكين حرمي أكشي maciji na cikin wannan abin da aka kirka ba shi ciki amma duk aikinsu ɗaya ɓarnansu ɗaya to wayannan guda biyar misalai aka kawo duk dabban da ke cutarwa sai a kashe ta qala yahya qala malik fil kalb al aqur alladhi umira bi qatlihi fil haram yace imam malik yace al kalb al aqur kare mai cizo mai cizon mutane da aka ce a kashe shi a cikin harami inna kullama aqara nasa duk abin da ke cizon mutane wa'ada alaihi yake musu ta'addanci yake musu barna wa akhafahum kuma yake tsoratar da mutane mislul asadi wa namir kamar zaki kamar mai annamir damisa wal fihdi wa zi'ib wa'annan duk dabbobi ne da suke barna suke cutar da mutane fa huwa al kalbul aqur shi ma zai shiga cikin alkalbar ako an ga imamu malik kenan ko ma'ana duk abin da zai cutar aka ce a kashe kunama to shi kenan zakanya zaki fa damisa fa wayannan abubuwa su duk ba sa cutarwa ba sa tsoratarwa ba sa barna yace duk za a kashe su ba komai wa amma ma kana min as-sibai la ya'adu amma dabbobin da ba sa cutar da mutane as-saba as-siba as-sab'u duk dabban da ke farauta kuke cutar da mutane mislu daba addaba yana cutar da mutane eh yana cutar da mutane me me ba addabbu ba addabu a a damo kenan hmm? addabbu menene addab eh to addab'u bil ayn kuma fa so na muna karanta waɗannan abubuwa eh eh baji ba a a daban-daban ne wa sa'alab sa'alab kuma fa shi ma yana cutarwa yana barna walhir mage a ita ma tana farauta amma tana cutarwa tana barna tana tsoratarwa to waɗancan da aka ce a kashe saboda illan cutarwar da suke yi wa ma ashbahahunna da abin da ya dangance su min sibai fala yaqtuluhunna al-muhrim mai harami ba zai kashe su ba amma wayannan ba za kashe su ba saboda sun fita cikin illar da ta sa manzo Allah ya ce a kashe wa'ancan fa in qatalahu fadahu in ya kashe zai biya fidiya qala malikun wa amma ma darra min at-tayri am imam malik yace amma tsuntsun da zai cutar fa innal muhrimu la wa amma ma darra min at-tayri fa innal muhrima la yaqtuluhu illa ma samma an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace mai ihrami ba zai kashe shi ba sai waɗanda manzon Allah ya bada izini ce a kashe su al-ghurabu wal hid'a ai duk sun tsaye ne ko wa in qatala al-muhrimu shay'an min at-tayr siwahuma fadahu in ka kashe mai irami wanda shiga harami in ya kashe tsuntsu da ba su cikin wanda manzo Allah ya togace ya ce a kashe su wanda ba a kashe ya ce kar a kashe in ka kashe shi zaka biya fidiya babu ma ya juzu lil muhrimi an yaf'alahu babin da yazo yake bayanin abinda ya halatta ga wanda ya dau haramin hajji ko umra zai iya zai iya yi in yayi bai sha bai bata hajjinsa ba قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن ابي عبد الله ابن هدي ابن الهدير انه راى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا يتي يا سيدنا عمر بن الخطاب يقرد بعيرا ما معنى يقرب بعيرا معنى ينا يقرب البعيره من الجواب الإبل كالقمل معنى أكوي القمل da yake tare da mutum alƙummal da yake tare da dabbobi kamar rakumi shine yuqarridu ya zo yana kokore yana wanki yana gyaggyara jikin dabbarsa yana cire wa'annan dabbobin fi fi fi tinin bisuqya a cikin ya ɗauko ya cabi yana wanke yana kore yana gyara jikin dabban bisukuya a inda ya je yake tsaye yake wannan aikin kenan wa huwa muhrimun alhalin kasancewa sai yana ihrami qala yahya qala malikum wa ana akrahuhu imam malik yace to shi yana kin haka ma'ana akwai alqummal alqamlu me kenan kwarkwata da ke jikin mutum saboda rashin tsafta to akwai na jikin rakumi shi kuma na ce da shi alqummal eh to ya ce na ga sayid na umar yana cikin irami ya zo yana yana gyaggyara jikin dabbarsa yana karkaɗe wayan yana ciccire su akan haka ya halatta kenan amma imam malik ya ce ana akrahu saboda in ka je gadin cire wannan maimakon a cire gashi ko a cire wani abu قال وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه wannan dabbar da zaka cire mai wa ka kashe ka kashe ta ko ko menene da menene annaha qalat samitu aisha ta zaujar nabi sallallahu alaihi wasallama tusalu anil muhrimi tace naji na na aisha ana tambayar ta dangane da wanda ya dawo harami aya hukku jasadahu aya hukku jasadahu zai me zai susa jikinsa ma'anan aka je susa garin susa sai a cire me sai a cire gashi sai a cire meye da menene faqalat sai na na Aisha tace na'am falyahkuku waliyashud waliyashuddahu yace yayi ya kara ma da karfi sai kuma tace walau rubitat yadaya tace da za a daura hannaye na guda biyu walam ajid illa rijlayya la hakaktu da za a daura hannaye na guda biyu na zamo ba ni da abin da zai zan so sa wannan jikin sai kafata sai nayi da kafata قال وحدثني عن مالك عن أيوب ابن موسى أن عبد الله بن عمر نظر إلى المرآة لشقو كان بعينه وهو محرم wace irin magana kenan zai ma malik yace an ga abdullahi dan umar yana kallon madubi a cikin yana cikin ihrami saboda me saboda ciwo da ke cikin idon shi ashe yana kallon ciwon ne dan ya san yadda zai yi ba wai yana yi ne dan jin daɗi ba an fahimta eh قال وحدثني عن مالك عن نافع saboda an ce yana kallo ne don jin daɗi zai je kuma garin gyare-gyare da shafe-shafe ya shafa mai mai kanshi قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المهرم حلمة أو قرادا عن بئيره yace Abdullahi dan Umar shi yana ya karhanta mutum ya zo ya ga qurad al-qurad shine al-qummal din ko manyan kwarkwata ce amma mai girma ko kaska ko wani abin da ke makale a cikin dabba ya zo yana kankarewa shi ya ana kankarewa ana cirewa abdullahi dan umar shi ce yana ya karhanta wannan amma gashi nan an ce an ga sayyidina umar yana cikin irami yana yi qala malikun wa zalika ahabbu ma samitu ilayya fi zalika imam malik yace abinda nafi so kenan a karhanta din ba a haramta ko a halatta kai tsaye ba قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو مهرم فقال سعيد اقطعه wani ya zo kuma ya ce sai na bin musayib ina cikin ihrami amma ga farce na ya ya karye yana rataye bai tsinke ya tafi ba ya ce ka tsinka kayar wasu ila malikun an tambayi imam malik anin rajul yashtaki uznahu aka ce imamu malik ga mutum yana cikin ihrami amma kuma kunne sana ciwo ya zai yi a yaqturu fi uznihi min albani allazi lam yutayyab zai sa magani a kunnen maganin da ba turare kanshin turare a ciki wa huwa muhrimun alhalin kasance su yana cikin ihrami fa qala sai imam malik yace la ara bi zalika ba'san ya ce in dai magani zai sa maganin ba kanshin turare a ciki babu laifi walau ja'alahu fi fihi ya ce ko a bakinsa ya sa lam arabi zalika ba asad ya ce babu laifi mana abinda za ka sa kunne ko ido ya ce ko da bakinsa ne in dai babu kanshin turare a ciki ya ce babu laifi magani ne qala malikun wala ba'asa an yabutta al-muhrimu khurajahu imam malik ya ce babu laifi an ya buttal muhrimu mai ihrami ya balle in yana da maruri ne a jikinsa ya balle marurin ruwa ya fita ko kuwa ƴaƴa ne da suke fitowa a fuska ko menene da menene ya balle su yace babu laifi ya butta ay shuq al muhrimu khurajahu al basra al basra allati tahruju fil jism wa yafqa dummalahu ya kuma huda marurin da ke tare da shi wa yaqta'u irqahu zai iya yanke kuma jijiyarsa idza hataja ila zalika in ya bukaci haka yace ai don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaho akai kaho kuma ai ai ana sassagawa jini ya fita ba haka bane ba yace babu laifi babul hajji amman yuhajja anhu babin da ya zo na mutum ne bai yi hajji ba sai aka yi mishi aikin hajji in bukatar haka ta kama hajjin ya yi ya zama alhaji ya sauke farali ko ko a'a to za mu gani za mu ga abin da ya faru ko insha Allah قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال yace an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa da yace kana al-Fadl ibn Abbas radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fadl ibn Abbas kanin Abdullahi dan Abbas kenan manzo Allah ya goya shi aka ba a bar hawarsa ra cikin azumi kamar ranar sallah kenan ko ranar jifa ko ranar menene sun zo suna tsaye manzo Allah na kan abar hawarsa Fadl ibn Abbas na bayan shi ya goya shi فجاءته امرأة من خثأمة تستفتيه sai wata mace ta zo daga kabilan bani hasama ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilai sai aka samu fitina matan kyakkyawa ce fadlu dan Abbas shi ma kyakkyawa ne yana kallanta dan kyanta tana kallon shi dan kyan shi yana kallanta sai manzo Allah ya jawo da fuskar sa anan yana kallon sai manzo Allah ya jawo da fuskar sa anan bai kai kai ka daina kallo a'a sai ja fuska sai ja fuska saboda mas'ala to ya za a yi da ita ita ma tana kallon shi saboda shi ma an ce wa fi wa kana wasiman aka ce kyakkyawa ne shi ma fadlan abbas faja'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallama to aka ce wa kana wasiman shi ma kyakkyawa ne ashe mutum namiji in kyakkyawa ne mace ita ma tana fitinuwa da shi ko eh to za a tafiyar yaya za a tafiyar da tsarin rayuwa eh da an samu na samu ɗalibai guda biyu muna tattaunawa sai ɗaya ce ai malam ba yadda za a shi wa karna fi buyuti kunna ai zama mata za su yi gida ba fita sai ta ce ai wannan matsalar ta za ta yi wahala yanzu gashi nan ai ba a ce tana zaune gida in tana zaune gida ne aka ce ta zauna in kuma waje take fa eh sai ai me fito da ita aka yi ko ba ita ce ta fito ba yaya aka yi aka fito da ita wa ya takura mata ba wanda ya takura mata eh ba takura ba ba kwadaitawa ba takurawa yar shekara shida ko bakwai waye zai takura mata uwarta ko ubanta ko kawo shi ya fitar da ita ya kai ta firamare ta yi shekara bakwai ta gama ta shiga ta san inda ake karban joni instruction waye je karbo mata uwarta ko ubanta ko kawunta ko babbanta ko wanta sai je kawo aka fitar da ita gidan ma aka kai ta kwaleji za ta yi shekara shida sai ta sai an gama karatu hutu ta zo gida ta yi sati uku sati hudu ta koma gida ta bar gidan ma kwata kwata kenan tana makaranta suna nan baki daya in ta gama sakandare kuma shi kenan sai a je a neman mata me ta je jami'a za ta je ta shekara hudu ko shekara nawa yadda za ta yi to duk rayuwarta an haife ta shekararta ashirin da ɗaya yanzu shekara nawa ta yi a gida shida a lokacin mata san me yake cikin rayuwa to duk rayuwar ta waje ta yi shekara goma sha biyar ta yi a waje shekara shida ta yi a gida a lokacin da ta yi shekara shida a gidan bata san komai ba ma a lokacin da ta sha biyar a wajen yanzu ta san mecece duniya ina duniya ta sa gaba ta yi karatu ta ci jarrabawa ta sha wahala ta yi gogayya da maza tana ganin su suna ganin ta wane namiji ke karantar da ita shi zai shi zai ce ta ci shi zai ce mene da mene to sai da ta gama karatu ta karbi digiri ta karbi certificate za ta je ta yi aiki ta karbi albashi ita ma ta daura a tamfa mai tsada sai ka ce mata waƙar na fi buyuti kunna don Allah ba yare kai ba za ku fahimci juna? eh za ku fahimci juna? ba za ku fahimci juna ba ta ya za a yi sai wani ɗalibi ya ce a'a ba wannan aya za a yi amfani da ita ba a nan na ce to wace aya sai ce wa kullum mu'minat yaghdurna min absarihinna na ce to kaga wanda ya fi ka sanin fikihu shi ya san yanzu ba zancen gida ba ne zancen waje ne to in ta fito waje sai a kyale ta to shine sai a tsara mata yadda za ta fita gidan ba za a iya cewa fa duk duk kowa fa ya lalace ba za a ce kowa ya lalace haramun ne a faɗi wannan magana in an samu karuwa a gari duk matan gari sai zama karuwai in an samu barawo a kauye duk mutanen gari sun zama barayi wallahi a BUK wata akwai tsokacin amira akwai amira akwai professor adam shine amir wannan amira tana tsaye sai ga wata ta zana tafiya kamar ta zautu tana yin haka in ka je gida a ce ka zo ka iskanci an kore ka dauki kai nan ba wannan arne ya ce ba zai ba ta admission ba sai ta ba shi dare daya kuma arne ne kuma yar ina ce kake tsammani wallahi yar kaduna ce ba wai cikin birnin Kano ko cikin birnin Katsina yar Kaduna ce ba wanda ya san ba wanda ta sani tana tafiya kamar ta zautu to wannan Amira ta ce bari in ji wannan yare me ya same ta aka binciko wane ne yace ba zai ba ta admission ba sai ta bashi dare daya ita kadai ke in ka tafi gida a ce ka zo kai iskanci an kore ka in dauki kaina in ba wannan karne wannan ba za a mata shaida da imani ba shi yasa ta kifar abin nan sai a ce don mace ta fito shi kowa ya lalace kenan duk yadda aka yi akwai na kwarai an fahimta to shi yasa ayoyin ana nuna ana duba ne yadda za su yi wa karna fi buyuti kunna dama ba su fita ba suna gida ne shekaru 60 baya kenan mace ta fita ma she fitan ma damuwanta yake yi in ta ce mata wakarna in ka ce mata wakarna ba daɗi za ta ji ba to wannan ita waje ta rayu sai kuma ka ce mata wakarna fi buyuti kunna kaga za ku ba za ku fahimci juna ba ita tana digital kai kana analog ko manual ba yadda za a yi ku fahimci juna ya za a ce zauna gida duk rayuwa ta a waje nayi iyaye na suka kai na waje nayi karatu kuma kai ka zo ka ce don za ka aure ni shi zauna maka gida to zaka biya ni albashi na ina da digiri an fahimta zaka biya ni albashi na ko ya ce zai biya ta albashin ita za ta fi son kar ya bata albashin ya bata dama ta je ta yi karantarwa ita ma ta fita daga duniya ba haka bane ba a cikin da inda ta rayu ke an fahimta abin da ya kawo wannan magana shine dan sun fita din ba kowa ce wallahi wata da ta yi wannan shike ci gara ta mutu Allah wannan yar Kaduna ce Kaduna kuma kowa ya san Kaduna bariki ce ma'ara maka rukumi Allah cikin shi ya zo Kaduna ta zama da kuma za ta tashi cikin barikanci shi ta zama sunna an fahimta yar kaduna ce in yar kaduna ce wa take jin kunya a kano ba wanda take jin kunya a kano ba wanda ya santa ta yi shakiyancin ta duba wanda ta sani amma tana tafiya kamar ta zautu ka koma gida a ce ka zo ka yi iskanci an kore ka na ɗauki kaina na ba wannan wannan arne to ya za a yi wannan lokacin muka yi ta bayani lokacin muna cikin muna cikin muna Buhari muna karanta Buhari zaka ga ɗaya ta zo ba yar Kano bace yar Kano za ta je gida ta dai ta zo daga Bauchi ne ta zo daga Katsina ce ta zo daga Kaduna ta zo daga Zaria ba inda ba sa zo su wallahi za su yi azumi ba su da abincin da za su sha ruwa su kuma ci saho in ta sha ruwa da abincin sahur sai dai ta yi hakuri in jan ruwa ya zo sai ta hakura ta sha ruwa ta bar abincin dan ta sahur ta samu ta ci abinci ba yadda ba a yi ba ba wani masu kudin da suka ci aji a taimaka musu a lokacin kuma ana cikin wadata akan hada mutum biyu mata biyu daki ɗaya ko uku ɗakin ɗan mata biyu ko uku daki ɗaya ɗakunan na da girma tana suna kallon arnar da ba ruwansu da komai da yamma za a zo a ɗauke su a je da su sabon gari ba ta yi karatu ba ba ta yi komai da safe da hantsi ta zo da kwai da kaji gidan gona da biskit ta je ta aje abin da ta je ta bayar ta karbo wannan abin wannan ita ma tana da shi amma ta zauna ta yi kuka ta yi takaici ga shi tana azumi ba ta da abin da za ta sha ruwa waye taimaka mata haka aka ta fama da sufa a cikin biyu ke din tana kallon wannan ta kawo kaji kwai da kajin gidan gona da biskit da komai da komai da zo ta zauna tana ci tana kallo ɗakin su ɗaya ko suna ko suna kallon juna ita ta yi azumi abinda za ta sha ruwa ya gagara ko abinda za ta yi sahur ya gagara kuma ba wanda zai dai taimaka mata to wannan sai ka zo bayan ta gama karatu ka ce kai ne malam mai wa'azi eh ya ne za ku fahimci juna ne zan yi zan aure ki amma fa wa karna fi buyuti kunna sai da ce me kake fada wannan aya ce a cikin alkur'ani to ka gani kai ka sa ta kasa fahimtar ayar to ya za a yi ta ce wa kullil mu'minati yaghdurna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa to ayar da zaka yi ta karanta mata kenan kar ki fito ta riga ta fito waje ka ganta to sai ka gyara mata wajen sai ku fahimci juna da ita sai ka gyara wajen to sai ku fahimci juna amma ka ce ta koma gida ka samu babban aiki an fahimta to abin da ya faru shi abin da muke ci ya kawo wannan magana shi ne shi ga fadlu dan abbas yana manzo Allah ya goya shi akan wannan matar ta zo tana tambayar manzo Allah tana kallon fadlu dan abbas dan kyakkyawa ne shi ma yana kallon ta to me yasa yake kallon ta manzo Allah ya jawo da kanshi haka manzo Allah ya gyara mishi kanshi haka ma'ana kallon yayi yawa ke an fahimta faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasrifu wajha al-fadl ila ash-shaqq al-akhar an fahimta fa qalat to yanzu aka zo kan mahallu shahid na babu al-hajj amma yuhajj anhu sai ta ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna faridatallahi fil hajj adrakat abi shaykha ya manzo Allah farillan hajji ta riski ubana amma alhaji ya sulfa ba zai yi hawa jirgi ba ba zai yi hawa mota ba ba zai yi hawa rakumi ba ba zai iya komai ba kuma ga hajji a kansa shaykhan kabiran la yastati'u an yathbuta ala rahila afa ahujju anhu ya manzo Allah zai iya mishi aikin hajji قال سي منظور الله صلى الله عليه وسلم نعم وذلك في حجة الوداع معناها حجة الوداع كنا وانا مسألة تفاهم هل فهمت mas'aloli ne da suke bukatar bayani da kyakkyawar fahimta duk abin da ka sani karshensa ake hana ka idrakun ba za a hana ka ba amma ka je amaliya nuzu'iyya shi shari'a ta ce maka an fahimta don kaga motar mutum tana da kyau shari'a ba za ta hana ka kallon motarsa ko gidan shi ko lambunsa mai kyau shari'a ba za ta hana ka ba idrak kenan ثم الوجدان الإدراك بهنا كبا الوجدان da kaga motarsa mai kyau ko gidansa mai kyau ko lambunsa mai kyau ai ka ji daɗin kallon shari'a ta hana ka duniya akwai shari'a da shari'a musulunci ta hana ka duniya akwai shari'a da ta hana ka to lokacin da kaga kyan abin sai ka mika hannu zaka ɗauka sai shari'a ta kama ka ka ɗora hannu akan haƙƙin wani الإدراك الوجدان النزوع الإدراك كرسكنا أبن كتنا دشي الوجدان كجتنسا كجدادي أرنكا دي شرعة بتهرك to yaushe shari'a za ta shigo ta yi hukunci in ka mika hannu ka ɗora hannunka a kan hakkin wani shi shari'a ta zo ta ce ma ka ɗora hannunka a kan hakkin wani shi ta hana ka to amma mace tun daga farkon idrak har zuwa wujidan har zuwa annuzu aka hana kada ma ka kalle ta balle ka ga kyanta balle ta shiga ranka balle ka bukaci ta sai aka hana kan daga can din aka hana wannan saboda me saboda hatsarin da ke ci duk namiji da ka sani mace hatsari ne mace fitina ce a wajen shi mace fitina ce a wajensa ka yi aure shekara nawa ka hayayyafa baka damu ba amma waɗannan matasa da kake gani ya kai ya balaga shekara hudu biyar bai aure ba wallahi duk abin da suka gani ko ɗinki aka yi rigar ma ɗinkin mata aka yi aka saka aka maka lasi kallo yake ya ji daɗi duk abin da ya ilangace a tamfaci aka ɗinka riga aka kakka mana aka saka makata me ake saka ba roba ko katako wallahi zuwa ke yana kallo yana jin daɗi wani abu ya danganci mace ba karamar fitina ba ce ba shi yasa manya da da ɗaya kai shekara goma sha takwas sha tara sai a yi mishi aure sha bakwai sha takwas sha tara sai a yi mishi aure saboda me saboda ya girma yana tare da uban shi ne suna kasuwa tare da alhaji suke in yi ai masa aure ma kwanan tuwon su gidan alhaji yake da shi da matan duka har kafin su yi wayo su yi hankali to sai aka zo wannan tsarin ya wuce aka tsananta komai kafin ka aure ta sai ka sha wahala sai ka kawo akwati kaza sai ka kawo atamfofi kaza da leshi da bashi da komai da komai sai auren ya zo ya wahala sai ka ɗauki lokaci kana jin takaici kana shan wahala baka jin daɗi al'amari duk ya rikice maka saboda ka kai lokacin da kake bukatar mace ka kasa samun mace to me yake haifar da barna me yake kawo barna an fahimta amma lokacin da komai yake cikin sauki shekara goma sha bakwai sha takwas na ai mishi aure sha tara ai mishi aure ashirin ai mishi aure amma yanzu sai ka ɗau lokaci kana tara sai ka tara akwati kaza sai ka sau atamfa kaza sai ka sau kaza kaza kaza kaza saboda kai ma in aka kyale aka yi masa sauci ka kama shakiyanci kenan ba za ka mutunta ta ba ba za ka yi kaza kaza kaza ba wannan kuma duk abin da turawa ke yi turawa tsarawa suke yi amma cin nasara kan abin da suke so fa taimaka musu ake yi taimaka musu ake yi saboda muradin su ya cika me yasa kana taimaka kana cikin wanda ke taimakawa muradin turawa a wajen fito da mata haka saboda me matar da ka aura ka ajiye ta gida ɗin kana kyautata mata kana kulawa da ita kana ba ta hakkokinta kana mu'amala da ita akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yadda manzo Allah ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli kana yi mata kaza kana mata kaza kana mata kaza duk ba ka yi baka damu ba da kai mata wa'annan abubuwan da suke hako shi za ka yi mata ka ce ta zauna shi ta zauna so nawa za ka wahalan da mata ke sha in ta riga ta hayayyafa guda biyu uku hudu biyar to ta shiga wahala kenan za ka mace ta zo yarta ce aljanu ke damunta tana neman rukuya ina uban ai bai damu ba ko dan boko ko ba ruwan shi ya tafi kasuwa ita za ta yi ta fadi tashi a neman ma wannan yar magani danta yarta kaza ita za ta yi ta fama yarta kaza ita za ta yi ta fama uban ba abin da ya mishi zafi to waɗannan wahalhalu dunna yana taruwa a kansu waye zai ce musu su zauna yaushe ma in ka ce musu su zauna gida ma ai baka yi musu adalci ba ko ka yi musu adalci bai musu adalci ba ko in ya zama da ko baka yi mata adalci ba kana cikin wanda ke waɗanda ke bada gudunmuwa muradin bature ya cika na a fito da kowa waje an fahimta in aka fito da kowa waje kuma me zai faru اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم